وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم bakwai ga watan Muharram ko Jumadal Ula ko shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha uku ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba manta ba a cikin wannan sura mai albarka suratul Maryam mun ga aya ta hamsin daidai mun yi kuma darasi guda uku za mu tashi na hudu muna roƙon ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai kuma ba mu ikon aiki da abin da za mu yi sai Allah wani
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا Allah madaukakin sarki yace wazkur fil kitabi Musa ka ambaci annabi Musa alaihi salatu wa salam fil kitabi a cikin wannan littafi da ya zama abun karantawa gurin musulmi innahu kana mukhlasan lallai annabi Musa ya kasance mukhlasan zababbe ne wanda Allah ya zaba sauran qura'u sun biya da mukhlisan da ikhlasi ne a cikin ayyukansa da abin da zai yana yi ne dan Allah ba dan ayyabe shi ba wa kana rasulan kuma manzo ne nabiyyan kuma annabin Allah ko shakka babu kamar da aka sha faɗa wannan kima ce da daraja domin annabi ba daidai yake da manzo ba manzo gabe yake da annabi mun ba da misali kamar yadda malamai suke cewa annabi alaihi salatu wasallam yana cewa ulama ummati anbiya bani isra'il domin bani isra'il zaka iya ganin annabawa hamsin a lokaci daya isa ibnu kathir ya kawo cewa wato a bidaya wannan haya a rana ɗaya an kashe annabawa sama da arba'in domin wataƙila duk unguwa ko gari da nasa annabin domin annabawa su ne wanda suke aiki da shari'ar wani annabi daban wannan ita ce wato shi ne zancen da ya fi inganci ba wai magana cewa annabi shi ne wanda aka turo shi zuwa ga kansa shi kaɗai ba wannan zancen ya fi karo da wurare da yawa قال الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين kaga wato annabiyina mubashirina wa mundirina wannan gurin ya ci karo da wato wancan fahimta fahimta da take daidai shine manzo shine wanda wato ya zo da sabuwar shari'a amma annabi Musa alaihi salatu wassalam a taura wato Allah madaukakin sarki ya aiko shi da ita kaga annabi Harun wanda ya yi ma hukumu shi kuma sai zama annabi ba manzo ba domin da taura yake amfani to shine malamai suka ce wato annabi Musa alaihi salatu wassalam manzo ne kuma annabi bayan haka yana cikin ulul azmi min ar-rusul wato ma'abota azama da girma a cikin manzanni guda biyar da Allah ya zaba shine annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shine mafi wato girma a banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga annabi Muhammad sai annabi Ibrahim sai annabi Musa aka ce kawo shi wajen matsayi sai annabi Isa sai annabi Nuh to kaga wayannan shine wato ulul azmi min ar-rusul to jira Allah mana cikin sarki yace wa nadainahu mun kira shi mun kira annabi Musa alaihi salatu wassalam min janibi turi al-ayman min janibi turi a gefen dutse turi saina wa tin wa zaitun wa turi sini to wannan dutsen Allah mana cikin sarki ya kira annabi Musa daidai gurin wa qarabnahu al-ayman kuma daga dama daman mi imamu al-qurtubi imamu tabari da sauran malaman tafsiri duk sun yi bayani har ma da ibnu kafir cewa abin da ake nufi wato daman shi annabi Musa alaihi salatu wasalam ba daman dutsen ba domin dutse bai da dama ba shi da dama bai da hagu saboda haka daman annabi Musa alaihi salatu wasalam Allah yake wa qarrabna hu nabiyya mun kuma kusanto da shi wato nabiyyan dan mu gana da shi ne mu na gafi shine wa qarrabna hu nabiyya yaushe wannan abin ya faru idan ba ku manta ba Allah madaukakin sarki ko da yake ba mu zo gurin ba zuwa tilkasar abin da ya faru dangane da annabi Musa alaihi salatu wassalam daidai lokacin da ya zo rabon fada a daidai wannan gurin rabon fada ya zo ba da kariya ko garin rabon fada wanda za a rai wato aka ture wanda ba dan kabilar annabi Musa alaihi salatu wassalam ba ya fadi ya mutu da Allah yake fatta za ta hullabi ni bi abi ala allazi min aduwi fa wakazahu Musa fa qada alayhi malamin tafsiri wasu na cewa annabi Musa kutufan kutufan ce irin wasu na cewa irin ka zo raba mutane ne sun haɗe haka ka wara su ki wara wanda ya ji wanda zai hankala ya faɗi ya mutu inda suna cewa wai annabi Musa a ji ɗaya ne dai wannan duk labari ne da za ga wasu suna kawowa to yana da ƙarfin gaske saboda haka garin raba su yana ture su kawai sai wancan ya faɗi ya mutu to sai wani daga cikin mutane ya lallabo kamar yadda suratul qasas ta faɗa ya zo ya ga annabi Musa ya ce wallahi na ga mutane sun taru ya ta mi rura bi gal yaqulu ko sun haɗu dan wato suna wato aiki ba dine tattaunawa conspiracy hada baki suna yin haɗin baki dan su kace ka inni laka minan nas abin da nake ga ma da biya nake ba ka tattara ka bar garin kawai annabi Musa ya dau hanya shine Allah ya bamu labari a walamma warada ma a Madina wajada min duni muratin tadudan kala ba haduku ba kala dalala siha talifi rabi'a wa abuna shaykhun kabir suka ta bada labari a shafin gaba daya cewa yana zuwa a wannan tafiyar da yake a Madiyan ya fito daga jam har Madiyan kawai sai ga wasu yan mata guda biyu matasa sun tsaya a gefe ga mutane na ɗiban ruwa amma su sun ja gefe sun tsaya yake bayan Allah shi wa gole me yana ku ga ku kudi ruwan yadda ce la nasiha ta jira ya mu ba ma ba ma shiga ba mu yarda da cewa kallabi tsakanin rauna ba ba ma shiga cikin maza sai sun gama kabbi yau su za mu shiga mu ma mu janyo amma ba za mu je suna da muna da ba to annabi Musa wannan abin da suka faɗa sai kai tabi to shi sai ne sai janyo mutu bayan an gama wannan kamar da wasu malaman tarihi suke kawowa wannan murfin kawai mutane da yawa ke jin shi amma annabi Musa ya dauke murfin da kansa na rijiyar ya janyo musu ruwan ya zu ya zuba musu shi ma haifinsu suna koma gida da wuce cewa annabi Shu'aibu ne wanda ta hakikin zance ba annabi Shu'aibu bane wani dattijo ne kawai wa abuna shaykhun kabir mahaifin mu dattijo ne babba ai da shi ne Allah ba zai koye mana ba domin kima ce da daraja ta annabi Shu'aibu ko ba haka bane saboda haka me yasa za a koyi ba annabi shahid bane haka ba da wani tafsiri ba haƙiƙun ka dai kuma zancen su ya fi inganci cewa tunda Allah bai san shinin ba kawai ka kame wani dattijo kai ma ka yi kokari ka zama dattijo irin wannan dattijo shikenan domin haka ce annabi ne ma wani zai iya cewa ya masa nisa ba zai iya kwatantawa ba to wani dattijo kawai a cikin mutanen gari shine wa abuna shekun kabir suna zuwa da suka koma da wuri sai ma sun ya yi mamaki gari na ya kuka dawo da wurin hakan kace wallahi wani bawa Allah suka gani ɗaya daga cikin sirri ta ganji ƙarfan mutum sai ka koɗa sai ta bayani mai kaza mai kaza mai kaza sai mahaifin ya lura da cewa ta ƙasa kawai wannan bayanin da take ya gane cewa yake so sai take cewa ya a bakista a jira amma muna ganin kawai abin da ya fi wannan bawan Allah da ganin sa bako ne kamar ma bawa ne kawai ka ɗauke shi aiki kun ga an faɗi cewa wato mutum ne hamshakin mai kuɗi kuma yana da gonaki yana da yara da suke masa aiki sai mahaifin ya ce to ka biki kira shi fa za ta ihdahu ba kan fi ala ihyani sai ta to cikin kunya wanda yana ɗaya da cikin gabar da ake gaya wa mata kun gani ta to cikin kunya tafiyar ta da take yi ta nuna akwai kunya shi sa annabi alaihi salatu wasallam yake cewa laysa min nisa'in wasta tariq hadisi ya tabbata annabi yana faɗa ka bai dace ga mata su rika hawa tsakiyar hanya suna yadda maza suke tafiya wato su ma haka suke tabiyar ba ta ji ne ta rika jaje ne wannan abin da iyayen mu ke ada za ga an fito za a unguwa banguwa ke yi tabiya ce mai kyau domin hadisi ne suke yi suke yi ne amma yanzu zai ne ka kauce Allah zai ne ka kauce da yawa matan za a gaba wata rana na taba in na faɗa ana dariya amma da yawa gaba ta zo wata rana ina gwangwazon na zuwa koyar a wata makaranta tarke na ce kawai a difafi na sai wata budurwa kawai ta to bai hukunta kauce wata hanya sai ta ce mun ya haka yi sai ta ce uwa ya ce ba za ta matsa ba na tawo da abin na tsaya haka ina jira wai sai sai mutum ya ake nake uwa ki ake to kaga irin matan da annabi alaihi salatu wasallam yake magana a kai kenan da ma mazan da in baka jin kunya ba na ma shi ita to da yawa matan yanzu wallahi wai sai dai ka kauce za su so ka tau ba ruwan su ba wai ba wai matasa ba har da tije ba sa kauce ne to da haka wannan ba ɗabi'a ba ce ta kwarai ta zo cikin kunya sai ta ce inna abi yana auka liyadi ya ta ajara ma ta kaita nan abban yana kiran ka zai saka ba wato ladan abin da ka shayar da mu dama nan Musa a daidai gaba yana buƙatar adabi domin gudun hijira ko ko wato kaya da ɗebo ba ba shi da komai yana buƙatar abinci yana buƙatar abin da zai rike kansa saboda haka wannan abin da ta yi kawai sai ya biyo ta malamai suka ce wajen bin ba wajen bin ba sai ta ce shi zai shiga gaba ba ita ce a gaba yana binta baya ba a'a yayin gaba kawai tana baya za ta rika ce mai gida ba da an je to wannan kwanan za ka yi da an je to ko matar saboda idan shi ne ita ce a gaba shi ne a baya ai kaga kunya ta ta zama wato kunya irin ta wacce kenan ko wanda bai ko ta fito daga wanka tana ganin sirginta ta cire zanin da ta tsauro a kirji ta tsora a ka a ga irin wannan kunya kenan wai sirginta ta gani ta tsauro zani ba dan daurin kirji tana ganin sirginta sai ta dauke ta tsora a ka da saboda haka sai ta ce shi zai shiga gaba yana tafi tana ga ya manzon za ka yi ko matan ana zuwa sai wato shi ma ya zama ke so abin da yake so za ka yi mara wato sai yace tun da ya fahimci tana son sa sai yace ni uridu an unki haka idan da kai ya hadai ina so aura ma ɗaya daga wayannan biyu wayannan matan guda biyu amma ala an ta ajura ni tamani a idan za ka yi aikin gona tsawon shekara takwas sai yace bai da atmam da ajran fa min indi idan ku kai goma sai ka ga ba wa ma uridu an ashika alayka amma ba ba na nufin tsananta ba wai goma wai shekara takwas ɗin wai ba tsananta ba su rayuwa shekara takwas kana hidima amma annabi Musa da yake annabi Allah ne Allah ya kira shi ulul azmi da yake satajidu ne insha Allah wane ne ce da kan za ka same ni cikin nagartattun bayi shi da aka tambaya Abdullahi da Abbas Allah bai faɗi shekara nawa ba Abdullahi da Abbas yace kai ma ka san goma biyu dan ba za a ba wa annabin Allah zaɓi tsakanin mai kyau da mafi kyau ya ɗau mai kyau ba ba ne mutum kuma fara mutum da bature yake fara shi ya ɗauka saboda haka wani shekara goma ne duk da ba a faɗa ba shekara goma ne sai aka aura masa ita to a nan ne muna so mu zo wannan gabar a nan ne bayan an aura mai ita ka duba malam irin aminci nasu irin wannan ɗabi'a da iyayenmu na da suka ɗauka a lokacin da ya san shi amma saboda ya jira da garkar su ba shi mata yake da bude da duk inda zai a lokacin iyayen mu a bayan ana karanta tarihi zaka ji an yi wannan a ba mutum daya na manta tarihi waye da taba karantawa tarihin Hausa da ake kawo irin duk Abdullahi na Gondi su dan godiyo akwai wanda ya je wani gari ko Abdullahi Gondi ko Muhammad Bello garin wani daga cikin malamai kawai yana zuwa garin ba san ki aka ba shi kawai malami ne ya malami ne aka baki yayi tafiya da ita yaje wani gari a irin wajejen sakwatan na yau nan tayi da ta baka da wani daga cikin malami shine yaje kafa santani a gurin ba san ji ba kawai aka baki a yaje da yake malami ne shi ba ya kafa santani in raga tarihi ana cewa dangin malam wani shi ka zauna a guri kaza to saboda haka aka bawa annabi Musa ya tafi da ita saboda haka yana wannan tafiyar shine ya kai wani guri ga sanyi lokacin sanyi sai ya ce ba sai ta zauna amarya ta zauna zai je tsosano wato wuta ya kawo dan ta jiɗi Allah madaukakin sarki ya ta bada labari abin da ya sa ba zan jawo gurin da yawa ba suratul qasas suratul shu'ara suratul daha duk an tattaba guraren daga suratul maryam ke daha za mu zo gabar yanzu kawai wato sama ta fa labarin to a wajen zuwa wannan tsotano wannan wutar a wannan gurin ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana wala dai na min janibi turil aymani sai muka kirawo shi a gefen dutse ta bangaren damansa wa qarrabnahu Allah yake muka kusantar da shi nabiyyan dan mu munajati ne wa dai dai wannan gabar sai Allah madaukakin sarki yake wa habna lahu min rahmatina sannan mun baki wato mun baki daga rahaman mu kuma wato ne a kawo dan uwansa wato Haruna nabiya wanda yake annabi Harun a matsayin annabi ko ga ba a ce rasulan ba domin shi annabi ne zai aiki ne da taura shi da wani yake cewa ceton da yafi kowanne ke so ne sai zo din da yafi kowanne ka nema wajen alfarma a duk aiki annabi ba ai maka bijira ba ko ai mata tiya ba a alfarma ya nema ba gurin Allah aka rika shi annabin Allah ba wata alfarma da ta wannan kai ne yasa aka ce ba alfarma waye ya ba من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها الفرما mara kyau shine haram amma alfarma a kiyama ba ita zai mana domin ita ce annabi zai fara roƙa wa kowa musulmi da kafin shafa'atul uzma wannan alfarma ce amma yaga wani ya je ya hau kan kujera kawai wani baya alfarma ba daidai bane alfarma shine wato idan yanzu yan ungoku duk sun gama karatu suna da takardu a hannu ka san wane ka san wane aka baka dama ka ɗebo mutum biyar kace anguwan nan taku wanda ya cika ka'idodin da ake yi kai masa yayi illa shi ne wani bai cika ba ga wancan ya cika na kusa da kai ka ɗauka ka bashi bai cika ba wannan shi ne haramun amma ɗan unguwarku duk ga su sun gama karatu ka samu dama ta mutum goma za ka yi wa eh ka fara da jarumin kurba don ya ɗau ɗan gidan siyasa ko kaninsa ya dauka ya sa mutukar ya cancanta wani biye ba ai so so ne amma san kai ya bi kai in kare ba san me za ka yi ba to wannan shine wato wasu da yawa za ka ba ka fahimtar wani kuma abubuwan da ake gaya mana kisan daular zuwa ya duk manyan su ba ba alfarma suka yi musu ba da ita ce ai an gaya mana wanda a jiwa gabanni ya je ana daukan sojoji tsawon sa bai kai masa daure ya kara da nasa a ba da farma kai ka je gurin ana yi saboda haka wannan shi ne riwar faɗin sunan sa ba kai kafa saboda haka wannan shi ne abubuwan da ya kamata a wato a kiyaye Allah madaukakin sarki ya ce wa habna lahu min rahmatina akahu haruna mun baki daga rahmanmu mun baki dan uwansa annabi haruna nabiya a matsayin sa wato na annabi ina Allah madaukakin sarki ya ce cewa ma da yake kai wa ajabna su'alahu wa tafa'atuhu fi akhiri mun amsa roƙon da yayi da kuma wato alfarmar da yake ma dangane da dan uwansa rabbi sirah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli harun akhi usrid bihi ajri wa asrifuhu fi amri kay yusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira qala qad utita su'alaka ya musa yace ya ubangiji wato ka ba da uwana ya faɗi gazawarsa cewa wato ya bi dan uwansa faɗin kirji amma fa ya bi shi iya magana idan ya zo annabi harun ya fara zance kun san baiwa ce wani zai zo ga ilimi fal amma da zai iya bayani ba amma wani da ya zo bai kai ilimi ba da ya zo abin biyar goma zai isar da sakon da ake bukata to idan idan sai dan bai ma rawani ba ba komai dan wannan ya zo da bayani ko ka bi ilimi sai Allah da zai ma bai bayani ba kamar shi yayi domin isarwar ake so annaba Musa da kansa yake dan uwa na ya bi ni isar iya isar da sako eh wato wa fi harun huwa afsahu minni lisanan dan uwa na harun ya bi ni fasaha wajen magana kaga wannan idan mutum yana da wannan ɗabi'a za ku ga hasana ba za ta yi ba haka ko malami ne kai da an zo za a yi magana kaza za a yi magana yadda ake ga yadda kake gaskiya ba yi ne wannan ba amma wani zai iya ya bi ni iya isar da sako ya kamata a same shi idan mutum yana wannan za ku ga hasada ba za ta dame shi ba za ka rika hasada ka ce wai a gaban mu bai taso idan a gaban mu bai taso sai aka yi haka mutane suke waje wanda ya ware ce a gaban mu ya taso in kuɗi yayi zuwa ga ka fara a gaban ka kana tsugun na kana ba za ka ce a gaban ku ya taso ba domin yana baka dala eh saboda haka wannan kuma idan mutum ya dauka yana kauda ne hasada mutum za ga ba zai rika hasada ba idan Allah madaukakin sarki yake wato wa wahabna lahu bi rahmatina aqahu haruna nabiya mun baki daga rahama mu mun baki dan uwansa annabi harun nabiyan a matsayin annabin Allah sai Allah yake na واذكر في الكتاب إسماعيل Hmm.
إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا Wane mutum?
وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا Allah ya ce wa kun fil kitabi Isma'il ka ambaci annabi Isma'il fil kitabi a wannan littafin innahu kana sadiqal wa'di domin shi annabi Isma'il ya kasance sadiqal wa'di mai gaskata alƙawari ne. wa kana rasulan kuma shi ma manzo ne nabiyyan kuma annabin Allah shi za ka ce annabi Isma'il ya fi annabi Ishaq ya fi annabi Ishaq da annabi Aqub matsayi domin shi rasulan nabiyya ne manzo ne kuma annabi kuma ga dalili karara muna da shi domin manzo ya fi annabi daraja to annabi Isma'il manzo ne kuma annabi wa kana ya'muru ahlahu bis salah ya kasance yana umarta iyalansa da yin sallah wanda zakati da bada zakka wa kana inda rabbihi mardiya kuma yardajje ne a gurin Allah madaukakin sarki to nan wato fil kitabi Isma'il ka ambaci annabi Isma'il fil kitabi a cikin Qur'ani shi za muka ce wato tsirratin karama da kima da suratul maryam ke wato dalilin na na maryam ga shi nan ana ta bayanin annabawa bayan ita an faɗe ta tun daga wasu gurfin kitabi maryam da aka fara ta kanta sannan kuma bayan nan ga shi ana ta biyu alƙur'ani wanda malamai suka ce malamai suka ce tana ɗaya daga cikin surorin da alawaran mobi ke jin daɗin biyawa suratul maryam suratul sabat suratul rahman suratul mulk aka ne ko araba wayannan guda hudu aka ce malamai alarambobi sun yadda cewa akwai dadi eh dadi ne da zuwa da labari ne za a ta bayarwa dan kuma fa bi ayi ala ya rabbi kuma ta kabi wa din nan da zai zuwa ya dawo shi kansa wani salo ne da ka san ma'anar ta farko to ita ce ta biyu ta uku ta hudu ta talatin da kaza saboda haka wannan shi ne Allah madaukakin sarki yake lahu kana sadiqal wa'd ne gaskiyar alƙawari to wani alƙawari ne ake magana a nan malai sun yi maganganu da yawa imamul qurtubi ya kawo maganganu wajen guda shida a ƙarƙashin wannan imamu dawari ya kawo da yawa ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanwir ya kawo maganganu da yawa shi ma malai ibnu kafir shi ma ya kai to maganganu da yawa da ake cewa wasu duk da yawa isra'iliya ne. amma dai irin su maganganun shi ne annabi isma'il ya yi alƙawari da wani bawan Allah cewa ya jira shi sai ne a jiransa bai dawo ba sai bayan kwana uku yana gudun a tsaye bai zo yake yake ya aka yake sa ka yin jiraka shi ne Allah yake nau kana sadiq alwa'di me gaskiya alƙawari ne yake alƙawari ne shi baya sabawa wasu suka ce sai dai kwana goma a tsaye a gurin wasu suka ce kwanansa goma sha biyu a tsaye a wannan gurin wasu suka ce kai sai da ya yi kwana ɗari a tsaye a gurin har sai da malaika duri ne da yake ji kai ne kake yana sai shiga mutane yake jiran wani yake yi sai yake to ai wanda yazo ya ba wannan alƙawarin ba san shi dan bane yake yake biya to saboda haka akwai wanda suka kawo wannan na cewa yana cikin Isra'iliyan cewa alƙawarin da aka yi da Annabi Isma'il alaihi salatu wasalam to yin irin wannan da Annabi alaihi salatu wasalam shi ma malaman sira kawai da Abu Dawud ya kawo shi ma wani ya taba tsaye da shi cewa ya jira shi a za a yi za su yi kiwo a guri guri ne aka samu gidan nan cewa kada kowa ya kiyo gobe din da annabi kiyo yake kafin a aiko shi cewa goban muka zo wannan gurin ka tsaya annabi da na dabbobin da naka din mutum za su shiga a tare dan su yi amfani da wannan ciyawa annabi ya zo ya jira su zuwa je da kwana uku yana jiran sa bai zo ba yana zuwa a kwana na hudu yace ya Allah ta jiran ka bawan Allah kuma baka zo yake kai jira na kai yace to kai ijraka to aka ce annabi alaihi salatu wasalam ya yayi wannan Abu Dawud ya ga hadisin wasu malamai sun ce wato yana da rauni amma ba rauni san ba kamar yadda malamai suke kawo wato bayani akan raunin hadisi wasu malamai suka ce zancen da ya fi inganci shine mafarkin da mahaifin annabi Isma'il ya yi idan ba ku manta ba annabi Isma'il alaihi salatu wasalam annabi Ibrahim shine mahaifinsa kuma an kai matakin da annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam yana da wato mata Saratu wannan baiwa Allah ba ta haihu ba a sai da tsufa kamar da mun tattaba a suratu hu ta tsufa tuku ta kai shekara wajen 80 ba da saboda haka da suka je masa aka yi musu kyauta aka yi mata kyautar baiwa wannan tafiyar da suke ita za mu ɗauko mun biya a lulu wani marja saboda haka lokacin da aka yi mata kyauta na baiwa ita ne shi kyautar baiwar da ta ba annabi ibrahim alaihi salatu wasalam saboda tana gari ta bata haihuwa ko Allah zai sa kun ga yadda ake yi ba ko Allah zai sa ta haihu da wannan baiwar abin yana damun ta ba ta so a ita tafiya haka akwai matan da ba yanzu ita ce ta san matsalar tafi amma za ta hana mijinta tsara aure yana za akwai wanda muna tafiya da awa da ya ka ta faru shekarar su goma sha matsalar tafiya amma ta iya da ƙarshe dai aka lallaba ta yanzu da yarsa shekarar sa goma sha shida ya haihuwa kwanan nan babu wata biyu Allah ya ba shi ya sai za su na uwar gidan duk da ta yi dutu sai ta kalle babura ya abubuwan aka kawai jari ta cewa kaza kaza kawai sai za su na uwar gidan to wata dabara da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yayi irin wannan duk da ita ta bayar eh ne da ta su bai hada su gida ɗaya ba wannan ba shi yake nuna mata su fahimci cewa lallai idan mutum zai ƙara aure sai ya raba gida ba a annabi alaihi salatu wasalam ai gida ɗaya aje matarsa idan shi sai annabi ibrahim ya kai matar da bibi kan meka sai matar da bibi saboda haka ita ta bada wannan to ana haifar kuma annabi isma'il sai kiji ya motsa mata tabiyar ba ta ji dole sai ta ji yi wayan abubuwan sai kinji ya motsa ya ji annabi Ibrahim ɗaya daga cikin hikimomi je nesa da ita nan kar wani abu ya faru to shi ne Allah Allah madaukakin sarki duk da wannan yanayin da ya dade bai samu da ba sai kuma Allah madaukakin sarki ya umarci ya yi mafarki cewa yana yanka ɗansa to mafarki annabawa gaskiya ne je tashi da zaba sai ga yawa Isma'ilu ya tasa yace ga mafarkin da nayi yace ya abati fa albatu umar da kajidu ne insha Allah bin sabirin ko da sannan zaka same ni da yarda Allah cikin masa ku to wannan magana ita ce tarihi wa'adi bai gaskiya alƙawari domin da aka zo ran da za a yanka shi ya janyo shi ya kwantar da shi ya da ya ga ranar za a yanka shi bai fita ba a ita neman sa bai haka ba bai wannan ba sai ya zo ya tsaya ya jira shi yake da abin da yazo wanda da shi yanka domin alƙawarin da suke da Allah to shi ne Allah yake kira sa tari alwa'id ana kira sa ibnu dabihai an ce annabi alaihi salatu wassalam ma ana kira sa ibnu dabihai ne saboda tsatsan sa hakan ta faru Abdul Muqayyid kakar annabi alaihi salatu wassalam ƴaƴansa wato al'uwato ba ka je wa Allah cewa in dai Allah ya ba shi ƴaƴa ƴaƴa goma duka maza to sai yayin kada domin lokacin ba jama'a da Allah ya tashi mata goma shi sai ba shi ya goma kuma ya hada mata maza ta ne hada mata da mata shida goma sha ɗaya ba wasu malaman tafsiri ta tarihi suka ce sha ɗaya annabi bai ko annabi alaihi salatu wasalam Abdullahi shi ne na sha ɗaya to sai dum to kuma ya ji garan mutane gaba ɗaya a cikin ya'yan ba wanda aka fito kowa a gari ya fito irin Abdullahi wata rana an jari kawai sai ya zauna da yayin da yake to ga tsufa yace na yi wa Allah alƙawari kuma ban cika ba suka ce babo da ya faru yace na yi wa Allah alƙawarin cewa idan dai ba ni yaya maza guda goma zan yanka ɗaya yace to ai baba sai kawai ka aiwatar da abin da wato da abin da Allah da abin da kai wa Allah alƙawari to yanzu ya za a yi babu malamai a wannan lokacin za ka ce a tafi gurin bokanniya ko ta bokanniya mace ana zuwa gurin da aka tambaye ta fatawa sai ta ce abin da za a yi ba sai kun yanka ki ba a samu a samu raƙuma guda goma samu raƙuma guda goma sai a yi ƙuri'a tsakanin domin a daidai lokacin shi annabi a kwam abdul muttalib ya zaɓo ya ɗauko wato ƙuri'a ta faɗa kan abdullahi ba ibn annabi alayhi salatu wasalam shi za a yanka su kuma mutan gari suka ce wace yadda ba kan ku daidai a zaɓo wani suka ce ya wanda ya fi kowa kirki za a yanka to wannan sai aka ce abin da za a yi to a tafi a samu wanda take wato mai ba da magani kuma mai fatawa bokan ya ta ba da fatawa Biki ya gaje gurin da take to abin da za a yi a samo raƙuma goma a yi ƙuri'a tsakanin raƙumi goma da Abdullahi. Da aka buga ƙuri'a aka buga kawai ta faɗa kan kan Abdullahi. Aka koma gurin da aka ce ga abin da ya faru tace ku sake ku ƙara goma. Aka ƙara raƙuma ta zama ishirin. Ta kuma faɗawa kan Abdullahi. Aka yi ta ƙarawa sai da aka yi guda casa'in tana faɗa kan Abdullahi da aka kai ɗari sai kawai ta faɗa kan raƙuma tana faɗa sai take to dama ta kai ku ke yi sai ya faɗa kan raƙuma saboda haka ta ba shi wannan fatawar to shi ne zanto a ƙa'idar larabawa da idan mutum ya yi kisan kai dama tambayar da ta musu kenan idan mutum ya yi kisan kai yaya kuke biya ta ce raƙumi goma sai ta ce to a biya ya ba bai ba sai ta ba su fatawa ai ta ƙara goma goma ta ce to kai ko bai a hatsi ya kai an yi fansa ana zuwa ɗari ko sai rauto ya faɗa kan rakuma saboda haka aka yanka rakuma aka yi sadaka to shi ne rauto ɗabi'ar larabawa da addinin musulunci ya zo shi ma sai ya ɗora a kan cewa har a yanzu mutum ya kisan kai rakuma ɗari zai bayar kamar yadda mai misali ya faɗa cewa aika ibnatu labuni da bintu makabin kowace nau'in ta wata guda ishirin wata guda kaza shi ne za a ce miliyan talatin da wani abu ko hamsin da wani abu a wannan shekara kudin raƙumin kira amma da raƙumi ake kiyaye to shi za a ke kiran wato annaba ne da ake sulam ibn al-zabihaini kai wanda suka bada fansa ta yanka guda biyu shine abdullahi baibinsa da kuma annabi isma'il domin shine kasan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin annabi isma'il balarabi shi ba annabi alaihi salatu wasalam balarabi ne kuma shine wato uban larabawa gaba daya annabi isma'il alaihi salatu wasalam to shine wannan innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan kuma manzo ne nabiyan kuma annabin Allah wa kana ya'muru ahlahu bis salah ya kasance yana umartar iyalansa da yin sallah annabi isma'il alaihi salatu wasalam yana umartar su da sallah annabi alaihi salatu wasalam yake Allah ya dukan mutumin da ya tashi sallar dare ya tashi iyalansa suka yi sallar dare idan mata ta tashi ya samu ruwa ya yaba mata ko Allah ya dukan matar da ta tashi sallar dare ta tashi ne gidanta suka yi sallah kai karkashin ibnu kathir ya kawo da sauran malaman tafsiri wa zakirin Allah kafiran wa zakirati a karkashin suratul azab cewa Allah zai sanya sunansa a cikin addakirin Allah kafiran idan kana tashi iyalinka da dare har idan sai tashi kai yaba mata ruwa amma da sharadi ya zanto ta san hadisi dan ni wani ya taba kawo tsara cewa ya taji matar ya ta hadisin da ya mata ya ya mariya shi ga alaihi sallau ya taji sallah cikin dare sai ya taji sai ita ji ya ba mata ruwa ta farka tace Allah ya isa ya zo da mun komplain saboda na san yarinya ina mun komplain da ji ainihin hunkali nace ai kamata ya fara wayar mata da kai ta san hadisin ba ta sani ba nace to na wata ba sai ana ce a jiri za a yi mata wallahi bare kuwa zo da haka ya kuma yayin ba ruwan ba ai salo salo ne ba dole sai an zuba ruwa ba ruwan da yake jikin hannunka na wato dangin za ka iya shafa fuskar ka ne ko ba ka bane ba wai ba ai ba ruwa kai ka jika ta ba idan ko mace ce ta sake ta yi wa mijinta irin wannan cewa ta saki zai biyo baya Allah to kaga kowanne irin abubuwa da shari'a ana buƙatar salo da yadda za ka aiwatar da shi da yadda za ka aiwatar da shi to saboda haka wannan shine Allah madaukakin sarki yake wa kana ya'muru ahlihi bis salat ya kasance yana umarta iyalansa da yin sallah wa zakati da kuma zakka wa kana inda rabbihi mardiya lalle annabi Isma'il alaihi salatu wasalam ya kasance mardiyan yardajje ne inda rabbihi a gurin ubangijinsa sai Allah ya ce واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا الله أمره كتير كتير واذكر في الكتاب إدريس كان كان بتاع النبي إدريس أتم وانا الكتاب القرآن إذا جمنا أم بتنسى إنه كان صديقا نبيا لأن يا كتن في صديقا ليغسك تاواني kuma mai gaskiya ne wa nabiyan kuma annabi Allah shi annabi Idris Allah yake wa rafa'nahu sannan mun daukaka annabi Idris makanan zuwa ga wani matsayi wani guri aliyan madaukaki to wa gurbin kitabi Idris ka ambaci annabi Idris a cikin wannan littafin waye annabi Idris an taba yare akan sunansa za ga a Bible akwai suna a wato sauran littattafai ana ta kawo wato sunansa amma malam ce waye sumiya Idrisan لكثرة تدارسه بالكتاب ويتوجه يوم كراتي كرن تدرس في هذه جوا إدريس amma a cikin bible wani wani babun su ma wato a yaran ko ibraniyanci akwai sunan da suka kawo naka ba zai karanta ba saboda arabi ne ya fa a gidan da a hada kuma wai sunan Idris kenan sai da nemo fasto ko wani abin da ya karanta saboda haka harafi ne ya bi yau suka ce kawai a wurgiyar aka yi suka ɗauko suka yi a wurgiyar jin ake cewa Idris amma sunansa a wannan yaran nasu ya fara bi Idris dan da ya za a biya ko da gina Allah madaukakin sarki yake to ka ambaci annabi Idris innahu kana siddiqan lalle ya kasance siddiqan mai gaskiya ne nabiyan kuma annabin Allah Allah yake wa rafa'nahu mun dauka shi makanan wani matsayi wanda yake aliyan madaukaki anan ba malamai sun ta kawo labarai iri-iri a karkashin tarihi annabi Idris domin ana faɗa ɗaya daga cikin labarai guda ɗaya da za mu kawo shine malam Qudri ya kawo a cikin wato aljami'a da akalin Qur'an ya kawo a cikin sanai babu dabari ma ya kawo labarin sai muna ajur ta a cikin wato littafin sa ma da yawa sun kawo labarai kala kala dangane da tarihi annabi Idris cewa rafa'nahu makanan aliya ga abin da ake ne ɗaya daga cikin maganganun don maganganu ne da yawa ɗaya daga ciki shine wai annabin mala'ikan da yake daukar aiki ya kai sama in ya zo ya dau aikin jama'a na kowa da kowa yana daukar na annabi Idris sai ga na annabi Idris shi kadai ya fi na kowa ya inda za a haɗa ayyuka al'umma gaba ɗaya na annabi Idris gaba ɗaya ladan sai abu nasu sai ke cewa ya ubangiji wai waye wannan wannan waye haka sai Allah madaukakin sarki yake kana so ka ganki ne yake yi to to ka kasa saboda haka da yazo a zuwan bako yazo wa Nabi Idris alayhi salatu wassalam yana zuwa gurin sai ya zauna kwana daya kwana biyu kwana uku kwana na farko Annabi Idris ya kawo mar abinci ya kici inda malaika baya cin abinci kwana na biyu ya kuma kawo ya kici kwana na uku ya ce bawo Allah wai waye kai yace ni ne malakul maut malakul maut ne ba yace ni ne mala'ikan mutuwa da yake daukan mutuwa yace to yace kai ne mala'ikan mutuwa yayin yace to yace to ina nema da Allah ka nema mun alfarma a gurin ubangiji ina so tsantsar mutuwa in ji a kai saboda haka sai ya ga ubangiji ubangiji yace kitabun abin da yake nema saboda haka sai aka dandane ransa abu aka dauransa bayan an dauransa sai aka dawo da shi sai to wannan da farko kenan ina neman wata alfarma ina so a kai ni aljanna in gano yace sannan kuma a nuna mun wuta yace amma abin da nake so a fara nuna mun wuta ana zuwa da aka nuna mun wuta yace ya gani aka nuna masa aljanna zai ce yana so ya shiga yana shiga sai ya zauna aka ce wuce wuce wallahi wuce ne ba sai aka ce da jijiyo yaya sai ko me haka sai ke cewa ai babu wani abu da nake ta kai ne ni kawai na samu gurin zama domin ka'idar ubangiji abubuwa uku ne Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kowane rai sai ya dandana mutuwa yake kuma na dandana yake sannan Allah ya ce wa in minkum illa waliduha babu wanda ba zai je ga wutar jahannama ba yake ka ganta za mu zo ayar nan gaba ji waliduha ne take ni yace sannan a suratul hijr kamar da aya ta zo wato Allah madaukakin sarki yake wa mahum min hadi mukhrajina ko in an diga aljanna ba za ku tabe yace za ki ga kuma wallahi ba za ku taba to wannan shi ma yana cikin labarai Isra'iliya da suke kawowa labarai da suka kawo ya kai kusan goma dangane da abin da ya shafi wato tarihin annabi Idris alaihi salatu wassalam to amma wato saboda lokaci wannan kawai za mu take ta kan da wani ilan muka zo wata ayar nan gaba ma iya dokano wani abu to amma dai annabi Idris makarin aliya dai kawai shine in za ku iya tuna hadisan mu na Isra'ila da muka ji a lulu a sama ta nawa aka samu annabi Idris sama ta nawa hudu da rasulullahi kaira a sama ta hudu to wannan shine makarin aliya din shine makanar aliya din a ɗaya kira wato wato ruwaya ta isra'iliya din ai abin da ya faru shine alfarma ya nema cewa a kai shi sama bayan ya dandana mutuwa ya ji baya santa to da sai ya ce shi fa baya son mutuwa saboda haka sai ya kai sama ne sai ce to tunda baka son mutuwa zo mu tafi sai mala'ikan ya tafi da shi ya zuwa sama ta hudu saboda haka a nan ba malakul mauti ba kenan ina zuwa sai waye yana so ya ga mala'ikan mutuwa yake to mu je mu nuna masa ina zuwa a sama ta hudu aka gaisa da wani mala'ika sai yake cewa wannan shine malakul mauti sai yake kaga wannan ba Allah da muka tawo da shi yana neman alfarma ne a tsayawa sai shi mala'ikan mutuwa yake wa sai mala'ikan yake wannan wanda mutum ne wannan mutum ne haka saboda mala'ikan wace mala'ikan da yake sakan ran ga malakul maut yana sakan ran da Idris sai shi mala'ikan da ya dole ne yake aka zuba wa ido ne haka yake wannan daga ina ka dole yace me yasa kake min wannan tambayar yace to ubangiji ne ya umarce ni cewa jin dauran mu wani bawan Allah mai suna Idris a sama ka hudu yace mace ubangiji ya ubangiji na duba sama ka hudu gaba ɗaya ba ba wani mai suna Idris shi kuma annabi Idris daga kasa cewa idan Allah ya dauke shi a kai shi sama saboda baya so ya mutu saboda ya dan da mutuwa ana zuwa sama ta hudu da shi sai malakul maut yake cewa an ce yazo ya dauran wani bawo Allah da juna Idris a sama ta hudu ya duba duk da gaji bai yana ta kallon sa ne saboda ya ga yayi kama da wanda Allah yake dauran kaga kun innal mautal ladhi tafiruna minhu kenan fa innahu mulaqikum shine in ta zo ba ta tsayawa ko in ji mala aliyu na wani in ta zo ba ta tsayawa babu sauran tunkuyawa ta fi komai tsoratarwa ɗalibi ko mai sanarwa ba san ɗaya wanda ta rage ba haka mutuwa dai to saboda haka wannan shi ma yana cikin labaran da suke kawowa makanan aliya amma nan ce mafi inganci haɗuwa da annabi ya da shi a sama ta hudu ya yi masa sallama suka gaisa wannan gurin da aka yi shi a sama ta hudu shi ne makanin aliya shi ne rafa'anahu makanin aliya sai Allah ya ce أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا الله مرحبا كنزل كيدي أولئك الذين أنعم الله عليهم wayannan bayin Allah da aka yi ta lissafi annabawan da aka yi ta ba mu labarin su kadan kadan su ne waɗanda Allah ya musu nema minan nabiyyin na daga annabawa min zuriyati adam daga zuriya ta annabi adam alaihi salatu wassalam shine min zuriyati adam malamin suka ce annabi Idris kenan yana cikin zuriyati adam alaihi salatu wassalam sannan kuma wa mimman hamalna ma'a nuhi da wanda muka dauko tare da annabi nuhu alaihi salatu wasalam tsatsan su wannan bayin Allah da Allah ya gaya mana a suratu hu to saboda haka imman hamalna ma aluhi kuma annabi ibrahim ake ne yawa to saboda haka sai Allah madaukakin sarki yake kuma wa mimman hadaina wajha wajhi wa min zuriyati ibrahim da kuma zuriya annabi ibrahim alaihi salatu wasalam shine ishaq da yaqub da isma'il shine zuriyar ibrahim sai Allah madaukakin sarki yake wa isra'il da kuma annabi isra'il annabi yaqub alaihi salatu wassalam shi kuma annabi Isra'il daga tsaransa akwai annabi Musa akwai annabi Harun akwai annabi Zakariya akwai annabi Yahya akwai annabi Isa dan Maryam to wannan shine tsatsan da ake magana wato wa min manhajina da kuma wanda muka shirya wani da bai muka zaba wannan gurin da yasa Ibn Hazm yace tunda haka ne ulaika alladina na'ama Allahu alaihim min annabiyina yace ko shakka babu Maryam ma annabiya ce yace domin ita aka fara cewa wa gurbin kitabi maryam kafin a zo a ce wa gurbin kitabi ibrahim wa gurbin kitabi musa wa gurbin kitabi idris isma'il wa gurbin kitabi idris a ce ulaika alladina an'ama Allahu alaihim wai tun da ita aka fara faɗa yake ko shakka ba ita ba annabi ya me yasa ita ma Allah ya mata wahayi sai jumhur gaba da yake ma rabi take sa domin shi yana da gara'i shine mai cewa haka iya nan yadda zakara gara'i kenan cewa an kan alwala ka taba karamar yarinya ko yar ka ce alwala ka ta kari aka ce to ya za ka yi da hadisin da annabi ya riko umma bai na sallah umma bai rike a hannunsa jikarsa ɗan zainab yana sallah da ita sai yace kuka sani ko ya danna ya hannun da wani abu wai ka ji ka ji ji a wannan wai aka sani ko ya danna wani abu ya danna ya hannun ibnu hadin kenan shi haka yake mutum ne mai karfin dalili shi za ka samu da za ba yawa da jannan ko hudu zai ce wa dubu talatin eh dubu talatin yana nan muhalla sai ka ce wa dubu talatin sai ka yi dari to shi ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana anan to wannan dalilin nasu gaba ɗaya aka rufe in kana maganar wahayi ai ba ya biya annabi Musa ba wato ita ma mata wahayi wahayi ko wa wahaina ila ummi Musa wa wa rabbuka ila nari ita ma kurin zuba ta zama annabi kenan suka ita mai da martani da wa'annan dalilan saboda haka babu wani dalili da yake nuna cewa akwai annabi ya mutu kuma akwai wannan ayar da Allah ba dauka sarki ne cewa Allah baya turo annaba illa rijalan nuhi ilayhi ko wa ma arsalna min rasulin ne ko illa rijalan nuhi ilayhi ba ba ta bai ko manzo ba sai mazaji kaga babu zancen mafi to shine Allah wa dauka sarki yake ga mana idza tutla alaihim ayatu rahman idan ka karanta musu ayoyin ubangiji ar-rahman ne rahama kharu sujjada za su faɗi suna sujjada wa bukiya kuma su faɗi su faɗi suna kuka sai na Umar yana biya wannan gurin ya faɗi ya sujjada yake ina kukan kuma yace ina yi sujjada ainihin buka domin so ake irin wayannan wuraren wato idan ka zo kai kuka ku fahimta da kyau tadabburi na alkurani yana ta lallai a kuka shi za a daina da cikin rashin fahimtar mutane kenan kaga mutum an zo ana karanta alkurani a tarawih ko tahajjudi ko shi yake biya ko ni ke biyawa da yi kuka ba amma an zo ana alawma alawma kaza ya ta kuka wannan wani irin tadabburi ne haka mutane suke yi ba kai kuka qur'ani ya ce kuka ba addu'a ba ana gaba da wala waye yake ma za a zo gurin tadabburi alkur'ani addu'a ka rika kuka a Qur'ani yake so ka fara kuka ana kuma gurin shi ma da ake kuka ba ko ina ba sai gurin da ya nuna za a yi kuka ai za ga wanda ya bai shi ko su ne zai yi zo ai gurin kukan yake kuka amma kai ko ina ana ta bayanin jin daɗi ana morewa kana ta kuka wai wani bawan Allah da aka ce wai ya kwana yana kuka yana ta kiyamun lalle da wai tsari naka anil mahidi uluwa adal fa'at wai yana kuka dan Allah ne abun kuka anan ana magana yin azumaka anil ghaibi yana ta kuka wai ana tune ba tambaya dangane da al-ghaibi al'ada ba dan Allah al'ada ku ji aya kul huwa da Allah yake lallai ita al'ada ci ta ce din al'ada ci ta ne ba kan jinin da za a bin mahiri ku kaura cewa mata lokacin da suke al'ada ko kaura cewa mata me yasa ki kuka wallahi alim don shi ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana irin wayannan ayoyi irin su ne idan aka zo mutum zai faɗi ko kuma ya ta kuka lokacin da yake biyawa ga shi annabi ya dau aya daya yana kuka yana ta maimaita ta in tu azibuhum wa innahum ibadu wa in tadhil lahum fa innaka antal azizul hakim irin wayannan ake kuka to shi ne Allah madaukakin sarki yake ka rutu da dan wabuciya sai Allah yake na'am فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا الله يجي فخلف من بعده خلف bayan wayannan bayan Allah na gari da Allah ya musu nema sun shuɗe sai aka samu kuma waɗansu wato maraka arziki waɗanda shi ne kalfu domin in Qur'ani ya zo da kalfu yana nufin mutanen banza sai wasu mutanen banza suka maye shi khalaf kuma shine mutanen kirki shine khala idan aka yi fataha akan lamun din mutanen kirki ne wato khairu khairu khalafin min khairi salafin ko wato mamaya wanda suka mamar wato wato gaji waɗanda suke mutanen kwari wato magabata na kwari shine khala to sai Allah barkatun sarki yace sai aka samu wato mutanen banza sun maye musu bayan na kirki sun dai a ga'u salata suna zuwa su a gawo talata sai suka fara tozar ta sallah suka fara tozar ta ya tozar ta sallah yake shine wasu malamai suka ce shine barin ta shine tozar ta sallah wasu malamai suka ce ba barin sallah ake nufi ba wato idan aka wakati ha shi ne tozarta lokacin da mutum ya ki akan lokaci shi ake nufi suka ce domin idan mutum ya bar sallah ai kafiri ne al'adun ladhi bainana wa bainahu as-salah haka annabi ya fara haka ba kai kace alƙawarin da ke tsakani na da shi ne sallah idan an bar sallah an kafirta duk da cewa idan mutum ya yi wannan akwai matakin da za a yi idan aka zo mutum ya yi sallah za a kai mai wa'azi tsawon kwana ɗaya biyu uku idan aka zo za a kai kisa za a yi mar na haddi ko na ridda malamai sun yi sabani wannan suka ce idan na haddi ne to a makabartar musulmi za a binne in ko na ridda ne a ta kafirai za a kai ba za a binne shi a mazari kabarin kyan kabarin raka in ji malam kana rawi kabarin raka za a kai ba a kai shi saboda haka wannan shi sune wato azau salata malamai suka ce da yawa malamai sahabbai sun gaba akan tozar da lokacin da yake ne in ka duba tafsir din zaka gani abubuwan da suke kawowa ba da lokacin ta a sallolin ma akwai sallar da idan ka bari da gangan lokacin ta yi fita ba kai ba duk kowace ne shi ne bar lokacin ta yi fita amma akwai wanda idan ka bari lokacin ta yi fita ba kai ba to gaba ɗaya aikin ka ja rutsai shine aka tambaye sahabbai wanda sallar da yake sallar la'asar duk wanda ya sallar la'asar kawai haka kawai saboda biki ko suna ai ta jawo mata wato kunni har mazan ma da wanda suke da wasu abubuwa mutum ya bar sallar la'asar haka kawai haka kawai lokacin sallar la'asar ya fita ne ba to wallahi ta akai gaba ɗaya hadida ka amalu ayyukan sa gaba ɗaya ya lalace tafiya ta tsaye da wanda ya ridda domin wanda ya ridda ayyukan sa ne ke lalacewa duka to kun ga akwai razani mai furgiti babba akan irin wayannan abubuwan kawai mutum ya zo saboda wani occasion ya bar taro ya kiyin sallah wannan ba karamar illa ba mataki da ake dauka ba ko a gadan asibiti mutum yake sai an sanar da ki sallah dan yayi ko a gadan asibiti in dai hankalin sa nan to to za a ga yawa yasa masu jinya ake daukan fuka hawo ba masu iya karɓar kayan duniya kawai ba fuka hawo wanda za su zo su rika sanni kawai suna kai abun baki ko duk abin da aka kawo mara lafiya baya iya ci amma shi zai ci zai ga ya fito daga jinya ya yi kullu ko sallah baya koya wa mamaci ba ruwansa eh ko da zaka ci ne koya bar ibada wannan shi ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana azau salata a wata kirar azau salawat wato sun sola da salloli wa tabu shahawati kuma sun bibi sha'awati awi hadisi Abu Huraira annabi ne sallallahu alaihi wasallam wato yace an kewaye aljanna da ababan ki an kewaye wuta kuma da ababan sha'awa haka yake hadisi na Riyadu Sani nan na ku iya tuna lokacin da Allah ya halitta wuta yace malaika Jibril ne zai gani dai zai gani yace ubangiji yace ya kazanta yace ya ubangiji na gano da yace wallahi babu wani bawon ka da zai ji labarin ta sai dai gida ba ni gida to ba shi wai sai da ababan ci gaba daya duk ababan muni da mutum ya ji zai ji baya kan sai ki to canja ya ka canja gaba daya ka sa mata ababan sha'awa malaika jibril ya ce ya ubangiji wallahi babu wani bawan ka da zai zo ketawa ta gurin ba ce ba ce sai ta wannan abin sha'awar ya danci da ita ma aljanna sai aka akkata da aka ta ababan sha'awar cewa babu wani bawanka da zai ji labarin aljanna ba sai ya yi kokari ya dige ta sai aka ce to a kan da ita kuma akai akai almakari dini ana cikin yanayi sai alwaraka ta balle kana cikin haka zaka je ka ba Allah ni da almakari wato zuciya tana son kaza Allah baya so kai hakuri ka guda Allah shi ne almakari to na uwan kai a kuri su duka wannan ila hufatil jannati bil makari wa hufatil nar bil fitawan hadisi abu huraira to don haka kaga irin abubuwan nan da suke zuwa ire-iren wayannan abubuwan su ne waɗanda suke saurin jan mutane zuwa ga halaka idan ba a yi takarar san ba to shi Allah madaukakin sarki yake masu wayannan ɗabi'un kuwa to dole ta sallah bayan nan kuma in yin ta yadda annabi ya koyar idan mutum baya yin ta kamar da ya tabbata hadisin da muka biya satin da ya wuce ko sati biyu a lo'ulu wal marjan shine idan ba ka yin ta yadda annabi ya koyar to ka so zakata domin ga hadisin mutum salatu wanda zuwa suka ce sunansa kallai ibnu rafi wannan mu zai salatu Allah yake ba dauka ya kauna gayya da sannu zai haɗu da gayyan ko suka ce gayyan halaka ko kuma sakamako irin na abin da suka yi magana uku akai ta uku shine magana Abdullahi dan Mas'ud da yake wani kwari ne a cikin wuta da wutar ma ke neman tsanje haka Abdullahi dan Mas'ud yake shine fa sauka ya kauna gayya Allah yake illa man taba sai dai wanda ya tuba wa amana ya imani da Allah wa amila salihan sannan ya aiki na kwarai aulaika yadkhuluna aljanna Allah yake wa'annan sune wanda za su shiga aljanna wala yuzlamuna shay'a ko da kai ba za a tauye musu komai na ba duk wanda ya tuba wa Allah to Allah ba zai tauye masa komai na ba to ko shaka babu nan gaba ya kamata mu tsaya abubuwan da muka fara daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya je mana mun yi bako malam Mahiru malam Suleiman Adam ya taɓa zuwa sau ɗaya muka yi ta cewa zai zo to san goji ne da jiki ma gaskiya Allah ya ce mu je mu ya kawo mana ziyara yau yana cikin limaman da suke tahajjudi a Umar bin Khattab kuma malam malam malam Suleiman yana cikin malamai na don malaman ta Allah hadda idan muka zo yau a wannan lokacin muna koyowa da shi a wani guri idan aka zo za mu saboda wato shi ya daɗe da haddace alkur'ani to sai ran to muka zo za mu tilawa idan mai mantuwa tun a nan wataƙila malam zai fahimci ina da sha'awar tafsiri idan mai mantuwa kawai zai ce mu inda Allah yake kaza kawai zai tuno a haka to inda Allah yake kaza malam za ka iya tunawa ko shekara goma sha baya to saboda haka wannan yana cewa mutanen da gaskiya na amfana da su kwarai da gaske to zai da zai aboki na ne amma muna amfanuwa da juna sosai da sosai Allah madaukakin sarki ya albarkace mu ya kuma sa wa rayuwar mu albarka gaba daya shi kuma Allah ya saka masa da alheri Allah ya madaukakin sarki ya tsara yawan ta bane da irin kuma Allah ya masa wata baiwa in ga dama duk muryar aiki kowanne ya iya ya ga dama zai mana ban shauri ko ya majari a baji ko ya gidan ko ya gidan da haka ya gidan baiwa ne bai kamata in fara a gaban ka ba kan ba sai kai addu'a da zai dawo maka da yake Allah ya kiyaye اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا وجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين قول الله على إسلام بعد عافية لنا cewa shi ma yayan sa ne ki da su muna fata Allah madaukakin sarki ya kwace Allah madaukakin sarki ya wato ya kare mu gida da waje duk da wani malami daga cikin malamin ya ba da shawara wai kamata ya an yi da lazim din mutane su dina su dina biyo mu da su dina biyo mu da akwai ba Allah da aka kawo kanin sai ta danna mu da jar yi ta zaki ku ba kowa ne zai yi wannan ba gaskiya na eh eh aka kama ta eh suna hannu cewa ko wani bawa Allah ki ma matarsa ta je ganin gida a garin dawowa wata ta yi estation amma ƴaƴansu guda biyu an kama to muna fatan wayannan mutane Allah ya maganta mana Allah ya musu bashin kwai a kan kwalta mu ba ba so ma Allah ya biya Allah ya fada magani yawa to da haka abubuwan yayi yawa ya zama shi da take ta yi yawa gaba ɗaya yanzu za ku ga an ma wai dai da harkar fashi kawai sun koma yayin su kama mutum an dai da sata shanu sai dai a kama mutum domin an kama mutum za a kama kuɗi wayannan mutane Allah ya kare mu gida da waje da azumi da hanyoyin mu su kuma wanda suke hannunsa Allah ya kwace su Allah madaukakin sarki ya ba ku ikon kiyaye dokokinsa kada a manta da addu'o'i da muke ta fara addu'o'i da annabi yake yayin shiga gida yayin fitowa duk wannan addu'o'i suna tasiri kwarai da muna fata Allah madaukakin sarki ya zauna da kasar mu lafiya ba su neman kasar nan da matsala ta tashi hankali Allah kai mana magani اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.